بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ya ce asbabul illa fil hadis sababban illa a cikin hadisi taqaddama ya gabata annal illa cewa ita illa tudlaqu ala al asbab zahira wal khafiyya ana idlaqin ta akan sababa wanda suke zahiri ana ganin su waje da ma boyayyu allati taqdahu fi sihatil hadis wadda tana iya suka cikin ingancin hadisi wa annaha fi mujmaliha ta'udu ila sababaini a jimlatanta ga baki ɗaya illa sababbanta suna koma sababi guda biyu manya na farko a saƙad fil isnad ko kuma a ɗa'anu fil rawi a saƙad fil isnad ko a ɗa'anu fil rawi dukansu illa iyaka kowanne da ƙalƙashin shi akwai kuma sababba mutafarri'a da zasu fito ƙalƙashin shi in ce fa kullu illatin yu'allu biha al-hadisi dakhilatun fi ahadi hazaini sababain wala budd dukkan wata illar da za a ce hadisi mu'al ne ko ma'alul ne to illan nan tana koma tana shiga ne ɗaya daga cikin wannan sababbin ba makawa kawai cikin ɗaya cikin biyun wannan ne ghayr anna sabab qad yakunu zahiran yudrikuhu kullu ahad sai dai tana iya kasancewa sababin in ma ya kasance zahiri ne gashi kyarara kowa yana gane shi kamar irin na jiya kaga wannan asaqadu fi rawi aka sara yadda Abu Huraira aka je zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'id ibn al-Musayyib yace annabi ya ce kaga yana duk wanda aka nuna ma matukar dai ɗalibi ne cewa ga san matsalar da take nan zahira ce kowa ya ganta ya sani zahira ce wannan wa qad yakunu khafiyan la yudriku illa al-jahabiz ana iya kasancewa boyayya ce ba wanda ke gane ta sai manya manyan malamai kwararru kamar ta jiya wadda aka yi ta abdurrahman ibn yazid ne ko wanda ya samu cakudewa tsakanin marawaitan nan guda biyu to kaga wannan ba kowa ba haka zai iya gane ta wa qari durukuhu ghayruhum bi jami' duruqil hadis wani wanda ba su ba yana iya ganowa in ya hada hanyoyin hadisi wa tatabbu'ul ikhtilaf da kuma bibiyar sabani dan daga in an samu hadisi ya samu sabanin lafuzza ko an samu sabanin waqaf wal irsal ko sabanin kaza sai a hada hanyoyin shi ga baki daya in an gama shi ake iya gano matsalar daga ina take ya zo daga can ya zo daga can ala sabili misal ɗaliban zuhuri duka da suka rawaito hadisin daga zuhuri da wannan lafazin suka rawaito shi wani ya rawaito shi da wani lafazi daban wanda ya saba musu kenan aka hada hanyoyin duka ne za a gano cewa duk ɗaliban zuhuri wajen guda ashirin sun rawaito shi da kaza shi wani shi ɗaya ko su biyu suka saba kenan kaga wannan sai a gane cewa ina ne matsala take su ne suka yi da wannan saba ma wancan masu yawa wa ma'arifatu tariqati ahlul hadisi da sanin kuma hanya ta malaman hadisi bitarjihi da tarjihi a tsakanin ruwayoyin an samu sabani wa qara'inu da qara'inu tarjihi wanda suna da yawa kama ta kaddama bayanu ce wa laysa maqsuduna huna zikiru hazihi ilal anan ba manhuma ba shine ambatan wannan illolin sawa'un kana zahira aw khafiya duk ɗaya ko boyayya ko bayyananna walakin muhawalatu jam'il asbab allati nasha'at ana hazihi illa sai dai kokarin hada sabubban da wannan illolin daga gare su suka faru walam najid ahada min al-a'imma jama'a hazil asbab mu samu wani ba daga cikin malamai wanda ya hada wannan sababban magabata wani zamani wani zamani akwai da yawa sun hada su aw tahaddasa anha mujtami'a ko yayi bayani akan su a guri daya siwa a kawalin mansura bi kutubin rijal banda maganganun su da suke wawwatsa cikin kutubin rijal wa ba'd kutubu ulumul hadis da ma wasu daga cikin ulumul hadis wa amsalatun fi kutubul ilal da ma misalai da dama cikin kutubul ilal yumkinu jam'uha minha wanda yana yiwuwa a hada su malamai duka suna bin su da istiqra da bibiyar wannan manya-manyan littattafan ake hado wani ilimin daban a gano sababban kaza a gano abubuwa kaza duka ta'amuli da wancan manya-manyan littattafan dole ana tare da su kullum matukar mutum yana bincike cikin su kullum ya ita samun ilimin muka masu yawa وكان قصب السبق في هذا للدكتور حمام سعيد في مقدمة تحقيقه لشرح إلى للترمذي لابن رجب وان malamin shi yake da rigayi a cikin hada su cikin sharhin ila litirmizi da yayi muqaddimar shi wata tamayyazu dirasatuna li asbabil illa huna dirasa mu gami da asbabul illa anan tana samun bambanci daga dirasa shi bi tahzibin da tacewa wa ziyadatin da kare-kare akan tashin dama wanda ya riga wani rubutu to na baya ya zo sai kaga na bayan ya ɗara wancan dan shi ya ga wannan kuma ɗoriya zai yi akai ma a sharhi wa tamsil tare da sharhi da misali wal farqu bayyinun wadihun li kulli man yuwazinu bainahuma bambancin aje yake a hili ga duwan da zai auna tsakanin wannan da wacce dirasa Wataƙaddama ya gabata anna ilmul ilal ilmin illa mabniyun ala awhami siqa an gina shi ne kawai akan kurakurai wahami na manya-manyan amintattu dama ita ba la- laisa li jarhi alaiha madkhal babu wani jarhu tari da bai shigowa ciki ba wai ra- rawi bane mara mai rauni ba rawi bane mai a'a siqat ne amma cikin ruwayoyinsa aka samu matsala wa zakarna qawli shaykhul islam mun hudu magana shaykhul islam ibn taymiya yace wa kama annahum yastashhiduna kamar yadda su malamai suna kawo shah- shaida wa yatabiruna bi hadith allazi fihi su'u hibzin suna nura da hadisin da akwai mummuna har da a cikin shi yace fa innahum aidan yudhaifuna min hadisi siqa kuma hakanan suna raunana hadisin siqa as-saduq mai gaskiya ad-dabit da mai harda ashiya an tabayyana lahum annahu galada fiha saboda wasu abubuwan da suka bayyana cewa yayi kuskure a ciki ai akwai babun wannan istishhad da al'itibar al'itibar da shawahid su ai wancan hadisai ne masu rauni kuma ake ɗauka da su a yi amfani da su a wani lokaci to kamar yadda mai rauni shi ma akwai lokacin da ake ɗaukan nashi saboda raunin shi bai kai tsanani ba rauni bane wanda zai soke shi a yi gehi da ruwa ya kama maudu'i kamar hadisin matruk in ya zama na wannan ne ana iya yin istishahadi da shi da daman anwa'un na da'if ana istishahadi da kuma itibari da mushahada da shi da wannan da shi a shawahid to kamar yadda haka ne to kuma a gehen guda ma akwai su ma masu siƙatiƙin akwai nasu ɗaiɗaiku wanda su ma sun yi kurakurai wanda su ma dole a kauce musu kenan wannan yake nuna ba dole bane dan an cewa ne mai gaskiya ne ko ma a rayuwa ya zama na kullum ita ce yake ko ɗaya ba a samun kuskure ba a yin wannan to haka nan shi ma mai raunin ba za a ce ba dan wane makaryaci ne zama duk zancen shi na duniya gaba ɗayan su ko ɗaya na gaskiya babu a ba za a yi wannan hukuncin na gama gari ba dole sai an tace yace bi umurin yastadilluna biha da lamurra wanda suke kafa hujja da su wai sammuna haza kuma suna sama wannan suna ilmu ilalil hadis ilmun ilalil hadis kaga tanan gurin shine al-Imam bukhari da al-Imam Muslim zaka ga sun kawo hadisin wani mai rauni sai dai ya tabbata cewa anna shaykhain anna shaykhain yantaq yantaquna min ahadith du'afa in kaga sun kawo ruwaya mai rauni to sun tace ta ne wadda anan kin babu matsala a cikin ta ko da ya kasance ana tuhumar shi da tadlisi masalan to kuma kaga in sun kawo ta to ka tabbatar da wannan ruwaya da suka kawo babu wannan matsala bai yi tadlisin ba dan ba dai yana mudallis bane ya zama da duk ruwaya shi tadlisin yake yi za a samu ta wannan ba za a soke su ba ta wannan bangaren idan mutum mai kallon kawai abinda ulama ujar tare suka faɗa dole zai soki wasu marawaita a cikin sahih bukhari ko cikin sahih muslim wanda mustashriqun da wasu wanda suke masu suka sahihain wannan ne suke bisu gane ma ba in sun ga wani rawi mai rauni ya ce ga bukhari ma ya kawo ruwaya wani ga muslim ma ya kawo ruwaya wani wani ko gashi ibn hajar ya ce mai rauni ne ko mudallis ne ko kaza ne mai rauni ne amma in ta kamin ruwaya ta yi ya tsabtato ne ya tsamo ne daga cikin ruwaya ta yin shi ga shaidan ma annabi ke cewa sadaka ka huwa ka zub shaidan ma ya yi gaskiya ba duk da tatattan makaryaci ne wa huwa min ashrafu ulumihim yana daga cikin mafi daukakar ilimin su ilimin ilal hadis bi hausu yakunu al hadis qadrahu siqa ta yadda hadisin ai amintaccen marwayaci zai rawaito shi dabidun mahardaci wa galida fiha kuma yayi kuskure yace wa galiduhu fihi urifa imma bi sababin zahirin aw khafi kuskuren shi imma a sani ta huskar zahiri sababi na zahiri ko kuma boyayye kaga mahallu shahri inda yake so ya kawo yace wale za su ta kunu hazil asbab saboda haka ne wannan sababban su kasance mashmulatun li bi hadha sabab al asas tun hado dukkan wannan sababban da suke sune asali wa huwa sune awhamu siqat kawai kurakurai da wahami na manya amintattu wa man darajatun tahatahu da wanda suke sun shiga karkashin su wa ma'aluha ilayhi dukkan wani kurakurai na ilmul ilal zai koma ne kawai awhamu siqa لأنه السبب الذي كيسا وسدوجن تعريفن شي كو علم العلل شيني معرفة أوهام الثقة سنن كو أوهام الثقات لأنه السبب الذي تكون به إلا غامضة خفية في الغالب saboda shine sababin da ya sa illa mafi yawanci take kasancewa gamida kuma wadda take a galibi boyayya ce don amintacce ne sika ne ba mai rauni ba ne ya samu kuskure to gano kuskuren manya kuma sai wanda yake shi ma abun nan ya shiga cikin fannin ya jima wa in shi ita in ka so faƙul ka ce inna ha suwarun lihaza sababin ra'isi dukkan wasu su sababba kamar sura ce kawai na wannan sababban sababin auhamu suka au asbabul liquhi ko sababba ne na afkuwar shi amma al asbabul lati takunu biha al illa amma sababban da illa take kasancewa zahira ce jaliya fa laysat min maqsuduna huna ba ita muke nihi anan ba kamar zahira kyararwa da muka yi misalin saqadu fil isnad kama zakarna sabiqan kamar da muka ambata yace wasiqatu yatafawatuna siqat suna shan bambam fil hibz wal itqan wajen harda da kuma kwarewa bil idafa lil asbabul mu'ina in an gama game da sababban da suke taimakawa lahum gare su ala bulugi darajatul ulya akan kaiwa daraja ta sama min istiqamatul hadisi daga istiqama ta hadisi ko ya kasance ilimin su daya darajar su daya martaba su daya ta ilimi to jimawa da bincike a cikin fannin zai zama na ya samu gogewa da kwarewa a cikin abin sama da wanda ya kasance ya shigo daga baya kamar yadda ko a aiki na duniya ma haka ne duk wanda ko da shahada kuɗe ce amma ya hi ka jimawa da cikin aikin ala ardu tadabik to zai hi ka kwarewa a cikin wannan abin ya ce famin husikatun shi yasa wani daga cikin malaman hadisi yake cema yake cema wani malam yana ga ya ibn ma'in ne ko ibn abi hatim ne yaya kuke ka gane illolin hadisi da awham na magabata ya ce mishi sai ka zamana cikin yadda na yi sana'an nan shekara arba'in ba dare ba rana a kanta nake kai ma an kai zaka gane na ke nuna mishi kawai yau da gobe ce ko wasu abubuwan da kwarewa ce ta yau da gobe ba ma a karatu ba za a karance su a yau da gobe da bincike cikin wannan yake sa wani abin wani ya gano shi ya ce faminum sikatun da cikinsu akwai sikat amintattu masu harda jibalun filhibs duwatsu ne cikin harda wal itikan da kwarewa hayya Allahu lahu min al-asbab ma ja'alhum aimatan fi hazal fan wanda Allah ya tanadar musu sabubban da suka sanya su shugabanni cikin wannan fanni ya shahadu lahum bihil qasi wad dani na kusa da na nesa zai musu shaida akan wannan wa minhum siqatul lahum musharaka fil hibz wal itikan cikin su akwai siqat amintattu wanda suna da musharaka cikin harda da itikani ya ce lakin na hulayen bulugu makana ta ɗabakatu sabika sai dai ba su kai darja ta makana ta wannan ba wannan kamshin magana muqaddima sahih muslim ce yake muslim haka ya hudu wannan lafazin ya ce wa minhum siqatul lahum awhamun wa akhda cikin su akwai siqat ne ya kasa su kashi uku a cikin muqaddima akwai wanda suna da siqat ne amma suna da kurakure da akhda kuskure nasu wahami da akhda da bambanci tsakaninsu arafa hal ayimma wa mayyazuha wanda magabata sun san da su kuma sun bambance fahum yuqasiruna fil hibz su sun takaita akan harda an dabaqatu sabiqa gami da dabaqar da ta gabata yace wa baina afradu kullu dabaqatin tafadulun wa tamayu tsakanin ɗaiɗaiku na kowace dabaka a tsakaninsu akwai fifiko kuma akwai bambanci kowane yana da miza shi da wani bayyada in yan ɗabkan nan ka ɗauka ba ana nihin ba dukkan su daidai da daidai suke mustawiyun babu wani bambanci tsakanin su ma dole wani yahi wani yan wannan ɗabkan ma ta ula dole wani yahi wani ga bukhari da musulma ɗabkan ula suke ma ka san ai bukhari ya wuce alimamin musulma akan wannan to yan ɗabka gudan ma ana samun tafawut tsakanin su wazalika fadlullah yutihi man yasha farala ce ta Allah yake bada ta ga wanda ya so musulmi ya yi magana kyakkyawa cikin mukaddima shi wanda kowa ya yaba mishi akan bam raba sikat kawo karanta ta yarda da Allah ya sa zan misali littafi muna da niyan Allah ya sa zan ka hudda sunan ibn majah an Allah ya sa da lokaci ya sa sahihi muslim ya shi matukar ana bukhari to shi aka shige shi sha'anin shi warawara ne mai da mai da wata wahala
abin nan karatun takribi nan ban gan shi ba cikin kursi to babu shi a ciki babu shi cikin dai na bibi duka abubuwan da ake shi da bangare
bari inda ina koma an bincika cikin asalin inda na aiko su da wata kutuba da kuka tafi yi man kana aliyu maula
a kwaɗa ce akwai ta ciki babu ta ita ma a hudubobi anya su neman su zai yi wuya akwai zai wuya ko hudubobi a cikin wannan to ban sani ba ko na Mm, sun zo hudubobin eh akwai wasu amma ba su da yawa Mm, to wa- wacce ina nan kuka taɓa yin ta man kuntu maulahu fa aliyu maulahu mm, ina na tuna tabara ne ko ina sabaran Mm,
haka ita babu ta ce akwai yawanci in ka tura su telegram yin sai ka zo ban cika ba ajiye su Mm,
ita da ke na san kullum ana na samun ta a ciki Mhm, sai wannan mm,
Mhm, nan ne na za ta shi Mhm. Bismillahirrahmanirrahim ci gaban wancan na jiya ne ba yace fa kaifa nuraji ai ma hiya tariqatu taraji shine wace yace hanya ta rinjayaswa yace fi aglabil ahwal takunu tariqatu taraji mutamassila fi nazar ila ruwa mafi cikin galibin lokuta yana kasancewa hanyar tarjihi abin misalta tana misaltuwa ne cikin marawaita daga ma'amar ta nahiyar tausikinsu wa min nahiyati adadin ta bangaren adadinsu kaga dukkan su wanda suka yi ruwaya daga ma'amar su ne aka samu wajen mutum nawa na suka haɗu to a cikin su wannan za a duba su a gani nahiya ta da su da wanda suka saba musu ta bangaren sika mm, wanne ne suka su ta hi- kwari na to wannan sanin wannan shi yake sawa kamar yanzu maganar da muka yi da bukhari da muslim masana yan ɗabuka guda ne mm, to amma yanzu in aka samu cin karo da juna aka ce tarjihi za a yi na sanin wannan yan fifikon da ke tsakaninsu shi zai ba da ma- ba za ma'aunar in an samu tafawut a tsakaninsu an samu na wannan wanne za a rinjayar mm, wa min nahiyati adadihim ta huskar adadin su mutun nawa ne wa min nahiyati ma'rifatihim bi ma'amar ta kuma ta huskar sanin su ga ma'amar wa ikhtisasuhum bihi da ke bantuwa su da su min adami ha gami da rishin shi mm, cikin su zaka gani an kawo misali a ce wajen tarjihi mm, akwai hanyar cikin su waye ke da sani ƙwararren sani ga ma'amar na in muka bincika cikinsu muka ga wancan rawun da ya yi ruwaya ya saba ma wancan rawun muka bincika muka ga wancan shekara shi talatin da ma'amar mm, wancan muka ga kawai shekara shi hudu da ma'amar a- a karatu neman karatu wajen shi na to zamu rinjayar da wancan dan saboda li'annahu a'rafu bi ma'amar gami da wannan mai shekara hudu na shi za a yi kyautata zaton tashi ita za ta zama daidai dan ba su ɗaya ba su biyu ba ya ji abin mm, ko kuma ikhtisasuhum bi keɓanta su da shi shine lazumta shi kullum wanda ya yi yawan lazumta shi na ko da shekarar su 20 20 kowa ya a gurin ma'amar to kuma wane ne wanda kullum a tare yake da shi mm, sanin wannan shi ma ya kutubu tarajum na
ya ce fa in kana al'ausa kukwala alam bi ma'amar idan ya kasance wanda ya yi inganci wanda ya yi sanin ma'amar rawul hadisi an ma'amar su suka rawaito hadisi daga ma'amar fa asbatu fil isnadi aba huraira cikin isnadin da suka rawaito suka tabbatar da abu huraira ba su goge shi ba hakamna li sanadin lazi fihi abi huraira bi annahu huwa al-arja to anan sai mu hukunci da cewa sanadin da aka tabbatar da abu huraira shi ne mafi rinjaye mm, kaga dai nafsin hadisi ɗaya ne sai- ɗaliban ma'amar suka rawaito shi wasu sun rawaito shi mm, da sanadi a matsayin muttasil mm, da sadar da abi huraira na wasu kuma suka kawo shi a matsayin mursal ta yadda an sarayar da abu huraira cewa aka yi kawai sa'id ibn musaib ya ce annabi sallallahu ya ce na to kenan wannan ita ce hanyar tarjihi tunda duka hanyar na zuwa ga ma'amar ne dai mm, to cikin su suwa suka yi wanda suka rawa- hanyar su take tabbatar da abu huraira ita ce ta mafi inganci sai mu jayar da su in su suka yi inganci suka yi lazimtan ma'amar na in kuma ya kasance wanda suka kawo hadisan a matsayin mursal su suka yi tabbatuwa tare da ma'amar suka jima sai mai hukunci da cewa hadisin mursal ne mm,
wa in kana al-awsaq wal alam bi ma'amar idan ya kasance mafi eh, ingantuwa kuma mafi ilimi da ma'amar suka yi sanin ma'amar yace an ma'amar fa asqadu aba huraira su ne suka ra- wanda suka sarayar da aba huraira hakamna ala sanadi allazi asqada minhu abu huraira bi annahu wal arja a nan gurin sai mu rinjayar da cewa sanadin da aka sarayar da abu huraira shine mafi inganci kenan a nan gurin sai ya zama na waccan hanya mm, da'ifiya ce wadda duk da muttasila ce wanda inda ta tabbata ta yi gyara mu mm, dan muttasila ce babu ba mai rauni ba ce to amma sha'ani na hadisi magana ce ta gaskiya ba magana ba ce ta cewa mu karkata inda in ya tabbatan ita za ta gyara mu mu ɗauke shi a za a ɗauki ga ta wannan ita ce mafi raunin amma hanyar ta ita ce tsabtatta na'am sai dai a bar shi a matsayin mursal in shi kuma mursal wannan an san hukuncin shi na'am fa yakunul hadisu mursal sai hadisin ya zama na mursal ne Mm, kenan shine yasa nan gurin cikin kutubu dul- masu bayani kan j- hada hanyoyin hadisai kamar su albani da magabatansu sai ka ji suna ce da makamantan sai ka ji suna cewa ya ce wal mursalu asahu na'am na'am ta hanyar matsayin mursal din shi yake inganci irin wannan dan hanyar shi ita ta hi kyau na'am wacce da ta zo mutasila kin akwai matsala a cikin ta na'am yace haza ibtida'an huwa al-aghlab wannan ina nufin shine mafi rinjaye a'ani an-nazaru ila ruwati amma amar shine mu duba marawaitan da suka rawaito hadisi daga ma'amar yace walakin ahyanan sai dai wani lokaci ya tawjihu tawhimu ila ma'amar nafsuhu kuskuren kanshi ana wajjaha shi zuwa ga ma'amar shi karan kanshi Mm, tana iya kasancewa shine nafsin shi ma'amar ya kuskure wa'annan wani lokaci ya ba su a matsayin muttasil na'am wa'ancan kuma ya ba su a matsayin mursal Mm, ba su bane matsalar daga gare su daga gare shi ne wani lokaci na'am duk da yace wannan na farkon shine mafi rinjaye amma katari ana samu shi malamin ya kasance kuskuren daga gare shi ne na'am au ila ko kuma wannan kuma shi malamin sababban irin wannan suna da yawa Mm, wani sababba wani lokaci zai kasance yana cikin nishadi ya kawo shi muttasil wani lokaci bai cikin nishadi ya kawo shi ba tare da wannan ba ba dan yana nihin ba ya zo mishi a matsayin mursalin a kawai dan yana cikin bai cikin nishadin na'am karatun ko kuma cikin muzakara ne Mm, au ila sheikh ma'amar az-zuhri ko kuma zuwa ga malamin ma'amar shine zuhuri au ila sa'id ko kuma zuwa ga sa'id kenan kowanne tana iya bincike ne ke tabbatar cewa matsalar daga wa take kuskuren daga wa yake na'am
yace wal ittijahu ila tauhid tauhim ma'amar yakunu fi halati kaunur ruwatu anhu sika Mm, amma inda za a fuskanci ma'amar da cewa mai yiwuwa shine yi kuskure mm, ya zama da dukkan marawaitan nan daga cikinsu daga cikinsu gaba daya mm, amintattu ne sikati ne babu mar- mai rauni na'am dan in akwai wanda yake martabar saduku ma Mm, ba za a fuskanci malamin da cewa ba kuskuren mai yiwuwa daga gare shi ne a na'am sai dai a komo ga martaba ta ƙasa Mm, ga mai yiwuwar cikin ƙananan ɗaliban akwai mai rauni mm, akwai mai kuskure an san shi da wahami ko kuma yana da martaba ta saduku bai kai martaba ta siƙa ba mm, ba za a fuskanci wannan raunin ba a fuskanci malamin da shi a a nan ƙasa za a bar shi na'am nan inda ake cewa tana yiwuwa ya kasance kuskuren daga ma'amar ne in dukansu sikat ne Mm, in dukansu sikat ne na'am yace fa bin nazari ila ruwayati na hazihi najidu anna abdullahi ala wa hammad fi tariqil yace idan muka duba cikin ruwaya wannan tamu zan mu samu abdullahi ala Mm, da hammad cikin dariqa khalafa abdurrazzaq fi tariq raqam raq- dariqa ta farko kenan na'am ya saba ma abdurrazzaq a dariqa ta biyu Mm, wa abdullahi ala da abdullahi ala da hammad siqa ne haka nan shi ma abdurrazzaq siqa ne haka mm, فمن حيث الجملة الجملة دي سيما تي عبد الأعلى ده حماد يفترض أن تقدم روايتهما على رواية عبد الرزاق تنا أيوة مقباتر ده رواية سأكا رواية عبد الرزاق ميسا دكان سمارتبا سدي سكاني أما سو سو بيني شيشي دين mm, lakin huna shai ya ce sai dai a nan gurin akwai wani abu ja'alan la la nasluku hazal masalak shi yasa ba zan mu shiga wannan hanya ba mm, wa huwa shine wa in kana abdul'ala wa hammad duk da abdul'ala da hammad sun kasance au min abdurrazak sun yi abdurrazak sika zama sika yace lakinnal khalal min ma'amar sai dai kuskuren hal tangarda daga ma'amar ne mm, fa ma'amar qad haddasa bi ahadisin huwa bil basra galada fiha ma'amar a tarihin shi an san yana da hadisai da dama lokacin yana basara ya bada su na'am wanda yayi kuskure a ciki na'am ولذلك يقول ulama sai dai malamai nan suke cewa inna ma haddasa bihi ma'amar bil basara fihi khalal duk hadisin da ba- ma'amar ya bada shi a basara akwai tangarda Mm, wa yudhifuna riwayatuhu al basarina anhu riwayat al basarina anhu mm, duk inda malamin basara ya yo ruwaya daga ma'amar sai a ce tana da rauni na'am dan saboda yayi kurakure a can Abdullahi Ala da Hammad kuma malaman basara ne kenan kaga nan gurin Mm, a nan gurin abdara shi zai sha sun yi Abdara.
duk da sun yi shi sikantuwa to amma malaman basara ne Na'am.
kenan ko an ce ka'ida duk wanda suka yi ruwaya daga ma'amar a garin basara ruwaya shi mai rauni ce na'am na'am amma abdurazak a sana'ani ne Mm.
sai mai mai musannaf Musamman.
na garin sana'ani ne Mm, na yaman na'am kenan abdurazak kasancewar shi shi duk da kasancewar shi shi ɗaya ne amma ruwaya shi ita ce abin gabatarwa akan ruwayar mutane guda biyu dan tasu ga matsala can an hango wa zalika li anna al-khalal huna laysa min al-ithnayn dan saboda nan gurin kuskuren ba daga mutanen biyu bane ba a'a daga ma'amarkin ne daga malamin ne bi kauni hikana yakhudhu fi hadisi bil basara dan yana kurakure cikin hadisan shi na basara fa zalika rujihat ruwayatu abdurrazzaq saboda wannan ne aka rinjaye da ruwaya ta abdurrazzaq ga ruwaya abdullah ala da hammad ce fa haza min nahiyati tarjih wannan ta bangaren tarjihi kenan ilimin ilal a iya tsana ilimin ilal a yi bayyada tsana abu ne wanda yake da nauyi ilimin ilal yana magabata sun sha aiki ba kawai matsalar shi shi babu wata ka'ida babu wani ka'ida da za a shimhuda ta a ce kowane hadisi wajen illa shiga ka'ida a bi ta a kowane hadisi alam firadihi ne yake ake gano mumarasa da binciken marawaita da wanda suka rawaito daga gare su da wanda suka yi abu ne an riga an yi shi sai dai in mutum bai bincika ba shine matsala kuma shi ko yana buƙatar bincike wanda yake ba ƙarami ba shi yasa ibn hajar wani lokaci zai ga ya ce na bibi dukkan kutubul ilal dukkan kutubul rijal ga natija abin da ta bada babu wani littafi na ilal wanda ko shekaran jiya fatawar bari ina nazari na ga wannan kalma cewa dukkan kutubul da suke bayani kan wannan matsala na kare su da karatu ban gaba natija ga abin da ta bada karatu ne wanda na haƙuri ne an sa shi cewa shine sana'a shine aiki ba wanda ba gauga yanzu littafin mujallar bi ma kana ga ya yi wahala ya yi yawa